الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن كل ما يقدم إلى النار min ƙaulin wa'amal yau muna ranar juma'a babban rana hudu ga watan zulqa'adati wata na goma sha ɗaya kuma ɗaya daga cin ashahurul hajj na shekarar musulunci mai ban kwana mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a fadar mai martaba sarkin hadeja a cikin garin hadeja ta jihar jigawa bisa jagorancin shugaban sunna fadilatul doktor abdullahi balalau hafizahullah da sauran mataimakansa domin ci gaba da abin da aka san ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da shi na karantar da al'umma madarar addinin musulunci ƙarƙashin littafin Allah da sunnar fiyayyen talikai annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ci gaba da yi ma shugabannin wannan ƙungiya gaba ɗayan su jagoranci da mabiya bisa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya da shi a wannan ɗan lokaci da aka bani wata ɗabi'a ce nike so in tuna mana wadda ake yaƙarta ta gaba ta baya ta dama ta hagu don a ga an raba al'umma da wannan ɗabi'a saboda an lura cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan ɗabi'ar manzon safiyayyen talikai annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama yana son wannan ɗabi'a bayan Allah na ƙwarai suna son wannan ɗabi'a da son da Allah da manzansa suke ma wannan ɗabi'a mutanen kirki maza da mata suna son wannan ɗabi'a saboda ta'asirinta da amfaninta da gamewarta da take shiga lungu da saƙo kawo da mutane cikin hayyacinsu su san irin mu'amala da za su yi da jagororinsu a matakai daban-daban musamman jagororinsu na addini musamman manya-manyan mutane a cikin al'umma, sarakuna masu daraja, shugabanni a matakai daban-daban hatta shugabanni ta ɓangaren harkoki na duniya, ‘yan kasuwa da masu faɗa a cikin al'umma ya kamata ka ji kunyar wanda duk Allah ta'ala ya ce ka ji kunyarsa. Akwai ayoyi na Alƙur'ani mai girma, da kuma hadisai na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa da kuma hannayen manyan malamai magabata da suka ƙara mu wannan kalma fassara da sharhi da bayani kuma da ƙara fito da muhimmancinta da kuma amfaninta ga kowa da kowa Allah ta'ala ya sa mu dace jama'a muna cikin wani zamani mai ban tsoro wani zamani da ke cike da abita kai manya ba su cika tausaya ma yara ba yara kuma ba sa jin kunyar manya rashin kunyar ya kai shi kai shi mahalicci subhanahu wa ta'ala ba a kyale shi ba kowa sai ya ɓazgaye inda ya ga dama wannan ya jaye inda ya nufa ayoyin alkur'ani a ba su matsayin da ba nasu ba babu girmama babu kimantawa yaro da ya ɗan fara gane jumla mufida aka gina mai wani masallaci haka ɗan madaidaici watakila Allah ya bashi murya ga mamuna biye da shi to daga nan ba ya zama imamu maliku na wannan yankin gaba ɗaya ba yi da na gaba da shi a tunaninsa rayuwa irin ta duniya wani abu da ake ce ma social media wa'anda suke taka rawa a wa'annan bagage wallahi mu ji tsoron Allah addinin musulunci addini ne tsararre addini ne kimtsatse addini ne ɗauki saka sai ka yi shi yadda wanda ya saukar da addinin ya ce a yi shi sa bai barka da tunaninka ba bai bar ni da nawa ba mu gano kai ka gano ni ma in gano yana za a bauta ma Allah sai da ya mana irin zaɓi zaɓin da bai taɓa ma wata al'umma cin al'ummomin da suka gabata irin wannan zaɓin ba domin sauran al'ummomi an zaɓa musu alhamdulahi irin nasu annabawan amma dai mu fiyayyen talikai aka zaɓa mana cikamakin annabawan kaf aka zaɓa mana shugaban manzannin kuma limaminsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi aka zaɓa mana wanda ɗaya daga cin sahabban manzon Allah. Allah sallallahu Alaihi wasallama da yadda yake da kunya yake cewa manzon Allah ya fi amarya sabuwar tarewa a gaban mijinta a ɗaki wato ranar tarewa ta farko daga ita sai shi jin kunya sallallahu Alaihi wasallama. kun san a ɗabi'a amarya idan ta tare har yanzu duk da abubuwan suka nemi su lalace amma dai a dai wannan ranar tabbas za ka same ta cikin lullubi cikin dukar da kai cikin yanayi dai haka irin na ya kai musamman kuma a ce an batta daga ita sai mai mijin nata mai masaukin nata a wannan yanayin tabbas sai ya yi ƙoƙari da hikimomi da dabaru sannan ya iya shawo kanta ma ta haɗa fuska da shi amma manzon Allah sallama wancan sahabin yana cewa manzon Allah ya fi kunya cin al'ummarsa fiye da wannan budurwar a ɗakin mijinta Allah ta'ala ya samu dace amma ita kunyan nan bishiyarin da malamai suka yi mata ba a yadda kai amfani da ita ba wajen tauye haƙƙin mai haƙƙi ko kuma in kau da ɓanna a inda ɓanna ta bayyana suka ce irin wannan shi kuma ajizu sunansa ba kunya ba kenan manzon Allah sun salama baya jin kunyar gyara wa mai ɓanna gyaran wato gyaran da zai wajaba ya masa kuma nan take shi sa ma wata rana kamar da Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya ruwaito kuma hadisi ne yana cikin Bukhari yana cikin Muslim yake cewa wata rana manzon Allah ya wuce a bisa hanya sai ya samu wani ba an sare yana yi dan uwansa wa'azi shi wannan mai wa'azin ko mai fadakar da dan uwan nasa yana so ne dan uwan ya rage kunya kana damun kanka ka hana kanka sakewa kunya ka ta yawa don haka ka rika ragewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauti ya kawo kunnansa sai ya ce ma wannan mai nasiha da'ahu fa innal haya'a min al iman kyale shi da kunyarsa ai ita kunya tana daga cikin imani ko da kunya ba ta da wata sifa abin yabo abin alalle a lura da ita a bata haƙƙinta sai wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa a ce kunya wani ɓangare ne na imani to wannan ya isa kunya ta zan abin kulawa kuma abu mai daraja abu mai matsayi a cikin musulunci bayan nan kuma akwai wani hadisin muttafaqun alaihi shi kuma na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi imani gaba ɗayansa kaso ne guda saba'in da wani abu ko sittin da wani abu ya ce kaso mafi falala shi ne la'ilaha illallah sannan kaso na ƙarshen kuma gaba ɗaya can na ƙarshe sai manzala sulun ke cewa shi ne kunya wannan ma hadisi ya ƙara tabbatar da cewa lalle kunya tana daga cikin imani Allah ya taimake mu a gurguje akwai waɗansu ayoyi da nake so alarma ya karanto mana ko da ba a samu na faɗa in malamai sun zo sa ƙara sharhi cewa lalle kunya an ambaci sai hadisan koda daga wayannan biyun na takaita an samu hadisai kuma dukkanin suna cikin bukari suna cikin muslim dangane da aya kuma Allah ramma cikin suratul qasafi cikin wani bangare na kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam atuhu ihda tamshi ala istiya qalat inna abi na'am fajat فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي نعم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نعم نجوت من القوم الظالمين
الله سبحانه وتعالى yana ga mana ‘ya'yan nan guda biyu na wani bawan Allah waɗanda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya taimaka musu wajen shayar da ruwa kuma suka je suka gaya mahaifinsu a gurguje mahaifin ya aiki ɗayansu su je ta taho da wannan bako da suka ce ga irin alherin da ya musu kuma ba a san shi ba a san daga ina ya fito ba a je a zo min da shi fa ja'adhu ihdahuma ala istihya' sai ɗaya daga cikin wannan ‘yan mata guda biyu ta zo ta samu annabi Musa sai aka ce alastihya a bisa yanayi na jin kunya yanayi na karamci yanayi na dattako alkur'ani bai ambaci alhaya da wannan wazanin sulasi ba amma ya ambace shi da ziyada ya ambace shi ala listifi'al ma'ana alistifi'al fa ja'athu ihdahuma ala isti'ya ala istifi'al na'am wajen kunyar bayyana abin da yake na gaskiya ko buga misali da duk abin da hankali zai fahimci abin da ake nufi kuma ya yi imani da shi yake inna Allah la لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها na'am فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا yudillu bihi وما يضل به إلا الفاسقين mahallin shahid a alaran ma shine inna Allah la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'ubatan ma fawqaha Allah baya jin kunyar ya buga misali ko mai kankantar misalin kamar wato sauro ko kuma abin da yake sama da sauro ko dai wajen girma ko yake da sama da sauro wajen kankanta in shi ya kama Allah ya buga misali da shi don matso da nesa kusa da gaggauto da ma'ana kusa da kwakwalwa don ta gane abin da Allah ke so ta gane to Allah baya jin kunyar yin haka kenan sifa ta kunya Allah da kansa yana ɗabi'antuwa da ita, gashi kuma manzonsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana ɗabi'antuwa da ita. Abin da ya sa na ce yana ɗabi'antuwa da ita bayan an karanta wannan ayar da ya kore ta daga gare shi, wato shi ne ma ya tabbatar da kenan akwai inda yake ɗabi'antuwar da ita, kuma yana daga cikin Au? Na'am, dama na ce muku lokacin gajere ne. ‘yan uwa masu albarka abinda nake so a faɗaka da shi a wannan zamani namu wato zamani ne na inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna bakunan waɗansu za su kai su wuta rashin wato linzami da kuma fakewa da wai faɗin albarkacin baki da faɗe faɗin wato fakewa da wani ‘yanci da ake da shi na rayuwa wai tunda ana demokradiyya to shi kenan ka sakata kawala duk abin da ya zo maka a zuci ka faɗa ko a kan wane ne baka da matsala sai ka ji mutum yana bugun ƙirji ai ne kace-kace da shi ai shi kuma wanda yake cewa ya kace da shi din nan fa kila shugaba ne na al'umma fitaccen mutum mai daraja wanda ba a san aibinsa a bayyana ba amma shi ya kwakulo aibin da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba wanda ya tabbata kila akwai uzuri babu ruwansa shi kawai ya samu dama don haka zai sheƙi ayarsa wallahi tallahi mu ji tsoron Allah Allah abin da yake bayani a cikin littafinsa abin da sunna ta tabbata akai wallahi ba wasa bane ba akwai ranar kindillanci akwai ranar rena kure wato wato gane kure da kuma rena kai kuma ranar ba nan su take ba kusa take kowane lokaci za ta yi aukuwa wuri ya kure maka gashi baka riga ka gyara ba mu ji tsoron Allah yan uwa mu sufantu da sufofi kyawawa na wannan addinin musulunci manzo Allah su sallama cewa yi an aiko shi dan ya cika kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'un nan na daga ciki ita wannan sufa ta kunya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
الله أكبر Sheikh Aliyu Abdullahi Talat shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna kuma daraktan ɗabi'i da wallafa na wannan kungiya mai albarka a mataki na ƙasa kenan da wannan nasiha Allah ya saka wa malam da alkhairi a na daga cikin waɗanda suke tattare da shugaba waɗanda zai iya hararowa yanzu akwai manya-manyan shugabanni